الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ‘yan masu daraja satin da ya wuce mun yi bayani bisa kan sunnonin sallah wanda a wanda muka yi bayani sunnoni cikin sallah su ne waɗansu gungi ko majamu'a ta maganganoni da ayyuka da muke a cikin sallah wanda ke ƙara masallama haske da lada wanda barin su bai sami yi kabli kuma bai bata sallah to yau bi idinillahi ta'ala za mu bayani bisa kan abin kyama a cikin sallah abin da ba a so wanda ba su bata sallah amma suna rage ladar sallah don haka malaman fiqhu suka ce ma abin da aka ce ma makaruhu cikin sallah shine abin da in an yi shi ba a yi sabo ba amma ya dace ka a yi shi bai dace a yi ba ai bai dace a ce ka yi abin a cikin sallah ba kaga kenan tunda an ce bai dace kai ba to bai kamata kai ba kau dan yin shi yana iya cutar da sallai ko da ko bai bata sallar ba dan haka ya yan uwa masu daraja irin wannan abubuwa yana da kyau mu san su shi wa kullum a wanda muke tunatar da junanmu mun hazo duniya dan abu guda shine dan mu bauta ma Allah ba kau bautar da ta hitsada da girma da daraja a wajen ubangijinmu irin sallah in ka hada aqida da tauhidi da haka duk abin da ya shahi sallah to wajibi ne ga musulmi da musulma mu yi kokari mu san shi dan mu bauta ma Allah subhanahu wata'ala yanda ya dace haka sahabbai suka rayu ba su barin komi kullun kokari suke su san addinin su kullun kokari suke su san ya kamata su bauta ma Allah to haka duk musulmi ya kamata ya mai son shiga aljanna Allah nake roko da ni da ku ya taimaka mu mu yawanta kyautata ibada don saboda mu samu rahama shi duniya da lahira yan uwana makaruhan sallah suna da dama suna da dama amma za mu ambatan guda goma kawai bi idinillahi ta'ala donc aujourd'hui on a on va parler sur ce qu'on appelle les actes répréhensibles de la prière les semi interdits de la prière ces actes-là ne gâtent pas la prière, mais on ne veut pas qu'on les fasse, parce que ça peut diminuer la valeur de la prière. abu na farko cikin abin da ba a so a yi cikin sallah da ake ce ma makaruhi yan uwana shine wange-wange malaman fiqh suka ce wange-wange a cikin sallah ya kashi kashi uku ko he da haka ma na farko shine wange-wangen zuciya kana sallah zuciya kana wani wuri ana samun haka to amma mutum zai kokari zai kokari matuka ya mai da zuciyar shi yana bauta Allah dan shi Allah fa bai karɓar ibada da ba a halattar da zuciya da gangan jiki ba so da dama za ka samu hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam hada yake ban san sai hatta shi ba amma lalle tabbas mu san in muna sallah to yanda jikin mu ke cikin masallaci ko ke gaban Allah to zuciyar ma ta zamanto ta halatto da wannan dan so da dama ƴan uwa ku yahe ni za a yi sallah a hita da za a tambayi waɗansu mu sallan magariba liman sura ta farko mu ya karanta sai kai gaskiya ni ba sani ba da dama a sa baka don idan saboda jikin ne namu ke cikin masallaci amma zuciyar da hankalin yana wani wuri to ba a sa haka lalle ko ba za mu cewa ɗari bisa ɗari sai mai haka ba don saboda mu ba mala'iku bane ba annaba amma mu ga da cewa mun yi ijtihadi mun yi mujahadatan nafs mun yaƙi kanmu mun yi haka don haka sahabbai suke kokari suna ibada da zamanto shi ke sa sai ga mutum na sallah ya manta da duniya a wanda in ka karanta sirar su sahabbai abun mamaki ne sai kai ta kuka ka ce anya kau rayuwa ga da kake ta ibada kau yaya in ka ga yanda mazaje suke bauta Allah mutum ne yan uwana yake sallar nafila ake maciji ya laule dan shi da ya zo kusan shi yana bacci irin wannan yaro ya ga baban shi ya zo kusan shi har aka kashe macijin bai san me ake ba dan saboda concentration da natsuwa da yake wajen bauta Allah yace wallahi in na kafarta sallah manta da nake da duniya nake haka wani ku ya heni an kawo mashi amarya irin raka'an nan biyu da ake ta sunna yayi ta sheka karatu yayi ta sheka karatu har ana kiran sallar subahi yace ai shi ya manta da cewa an kawo mashi amarya ku ya heni ku diba irin imanin sabai da tsoron Allah su to duk wannan ke nuna yadda ba su wasa wajen ibada amma mu yau kash sai dai Allah mu rahama to dai dan haka yana daga cikin abin da ba a so mu in muna sallah ya zamanto muna ta tunani zuciyar ta ta taya wani wuri shi ke samun bayan hankali ba sai mai tarfakarwa a cikin sallah mutum ya rasa nan ma raka'a ta nawa yake to wannan shine na farko malamai suka ce wange wange na mi na zuciya wange wange na biyu na sallah da ba a so shine na na kai na idanu mutum kaga yana sallah yana kallon wani wuri kaga mutum yana sallah yana kallon damar shi ko hagun shi ba shi da kyau mamman Aisha Allah ƙara yarda da ita cikin hadisi ingantacce ta tambaye shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam biskan wannan aiki da suke yi yace na'am ikhtilasun yace kwace ne sata ce da shedan yake yi a cikin sallar bawa yana yi kokari ya kwaci nashi rabo shi ke sai ga mutum yana sallah tana yana ta wange wange shi yasa ma ai cikin sunnonin sallah da muka yi satin da ya wuce aka ce in muna sallah mu dibi gaban mu mu dibi inda za mu aza goshin mu yana kawo maka natsuwa amma har in baka azaba to yanzu kaga ganin ka yana ta taya nan gabas da ya konce dama da hagun to dan haka shi dan kullun da yake makiyin mu ne ba ya so mu samu mi cikakken sallah lada mai yawa a cikin sallah dan haka zai so ta kawo mu abubuwa ga zuciyar mu kuma gane gane mu sai sa mu yi ta wange wange ba shi da kyau yan uwana har yanzu har yanzu dai cikin wange wange da ake cikin sallah to na mi babban gaba daya shine na mi na ganga jiki kana sallah ka juya gaba daya wannan yana bata sallah completely yana bata sallah dan haka ba shi da kyau mutum in yana sallah ya juya sai in wata larura tunda akwai larura da ke iyawa shine misali malaman fiqh suka ce da a ce wata kunama ko wani maciji ne kaga wannan babu komi dan saboda bayan da zakai larura ce almuhim juya gangar jiki in ana sallah bata sallah gaba ɗaya yake to wannan shine makaruhi abin ki na farko abin ki na biyu na cikin sallah da ba a so ai shine daga gani sama kaga mutum na sallah daga ginin shi sama ba shi da kyau annabi sallallahu ya yi hani hani mai tsanani ya tsoratar ga mutanen da suke sallah suna daga ganin su hadisi ingantacce yace in ma mutane su daina daga ganin su lokacin da suke sallah in ba haka ba kawai Allah zai karbe ganin su koma makahi kaga dan a nuna mana ashe abu ne bai da kyau kuma Allah wallahi ga da mai mai da mutum makaho inna Allah ala kulli shay'in qadir to dan haka kan mi kan mi ba wani nutsuwa bane na mutum yana sallah daga ganin shi sama ba ni tsoron Allah bane ko yahin yan uwana tsoron Allah shine kai yanda annabi yayi sallallahu alaihi wasallam kenan muna sallah ganin mu ya komo inda zamu aza goshin mu ba mu daga ganin mu sama wannan shine na uku abu na uku wanda ba shi da kyau muke yi cikin sallah da ake ce ma makaruhi yan uwana shine rumce ido kaga mutum wani yana yana sallah yana rumce ido wurin sai ce maka ni in na rumce ido na jin daɗin sallah ba ka jin daɗin ta tunda ba haka annabi ya ce ai ba sallallahu alaihi wasallam daɗin sallah ka yi ta da kyau shine kayan da manzon rahama yi sallallahu alaihi wasallam dan haka ibnu qayyim cikin zadul ma'ad da ya rubuta ya ce bai taba zamanto ba hadi ne ai shiriya ko hanya ta manzon Allah sallallahu in yana sallah ya rumce idan ba ni tsoron Allah bane ba ni imani bane ko yahe ni yan uwa inna mami kayan da annabi yayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir da haka hanya shi za mu bi sallallahu ga dukkan rayuwarmu shine abin da Allah ke bukata da haka ba a ba a rihe ido in ana sallah na hudu daga cikin abubuwan da ba su da kyau yi cikin sallah shine yan uwana zama irin zaman kare shine ake cewa al-iqa'u shine mutum ya shinhiɗa abin shi tafin hannu a ƙahuwan shi sai zamna kansu wannan shi ma ba shi da kyau annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya hana haka ba ya da kyau dan haka satin da ya wuce cikin sunnoni na aiki na sallah da muka yi bayani shine mun yi bayanin kaifiya ta zama yanda ake zama zama uku ne in ma mutum yayi abin da ake cewa al-iftirashu ko at-tawarruk shine guda biyu da aka yi bayani in ma mutum ya zamana saman abin shi dugadugan shi shi ka wannan wuri ana yi tsakanin jalasa ta sujudi guda biyu in nayi sujudi na taso ina so in koma nan to ko kuma wanda ake aza kafa hagun a shin hide ta a zamana kanta sai a dogara ta dama to wannan shine na uku guda ukun kenan amma irin wanda kare ke yi baya da kyau a cikin sallah don haka yana daga cikin makaruhin sallah irin wannan zaman na hudu ko na biyar cikin makaruhatu sala shine yan uwana shin hida hannuwa gaba ɗaya in ana sujida kaga mutum ya miƙe hannun shi gaba ɗaya shin hida su saman tafin shi ba shi da kyau hadisi ingantacce na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita da lufi sujud kai kai al'ummata ku daidaito a cikin sujud sai ce kaɗayan ku ya shin hida hannuwan shi kenan gaba ɗaya hannuwan gaba ɗaya a cikin sallah a wayan da kare ke shin hida nashi kaga shine kenan mutum bai miƙe su inna ma ɗaga su yake shi yasa an ka ɗaga ana so tsakanin dogon hannunka da bisa kan hannunka a zamanto an samu wani wuri wanda ha ana sa wani abu yana iya wucewa amma in mun mace maka shin hida su kaga abu bai yi ba bai bata sallah amma bai dace ba tunda annabi sam yayi hani bisa kan wannan haka zalika abu na shidda ko na biyar cikin abin da bai da kyau ba a sanya cikin sallah da aka ce ma makaruhi yan uwana shine abin da ake ce ma al'abasu al'abasu cikin sallah shine malaman fiqh suka ce duk aiki wanda ba ka da bukatar yin shi a cikin sallah wanda bai da fa'ida a cikin sallah to bai kamata ka yi ba a wani mutum ya yi wasa da geman shi ko kuma ya yi wasa da da mi ake cari gashi ko ya kama wannan ya diba mantar za ka ga mutum yana sallah yana diban mantar ko bai da bukata in ma ka diba mantar me za ka kai da ke cikin sallah ko ya diba salula ko ya dukkan wannan bai da kyau domin yana rage ma mutum natsuwa a cikin sallah ita kau sallah babban ginshikin sallah yan uwana shine natsuwan nan cikin sallah duk in mutum ya hika natsuwa cikin sallah wallahi ya hika lada sallah ai shine bambancin mu da sahabbai sahabbai in suna sallah manta suke gaba ɗaya da suna duniya shi ke sa suke samun natsuwa mutum sai a zo a yanke mai kawa ciwon da ya ji dan saboda ga lokacin su babu wani abin da za a yi in ba haka ba sai ya ce ku bari in shiga sallah ku yi abin da kuke so ga jikina domin ni manta da nike da cewa yana sallah a duniya nike har a yanke kawan mutum bai sani ba dan saboda tsananin natso su da tsoron Allah su a cikin sallah qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un kenan to da haka bai dace ba muna sallah muna abasu abasu shine abubuwan da ba su da fa'ida ba su da amfani a cikin sallah haka zalika daga cikin abubuwa da bai dace mu yi a cikin sallah ba da ake ce makaruhi shine at-takhassur at-takhassur malamai shine suka ce mutum ya gama hannun shi guda biyu mai da su baya a wanda babban mutum ya zo na kallon wani yana aiki ka gani za ga ya mai da hannun shi gaba daya rike su kai da ke gaban Allah yana kai ina irin wannan tsayuwa ko yayi ni ka gani mutum yayi ladabi gaban Allah to da haka annabin Allah sallallahu ya hana bai dace ina sallah ya zaman to bai ladabi gaban Allah ba subhanahu wa ta'ala haka zalika daga cikin hadisi kawai ya zo hadisin Abu Huraira yace annabin Allah sallallahu ya yi hani ga mutum yayi sallah yana wannan kaifiya ta tsayuwa shine mai da hannun shi guda biyu baya ya rike su bai dace ba kan nan kusan ƙarshe na takwas kenan ko na tara shine abin da ake ce ma ɗunguza ƙazamta guda biyu lokacin da nake sallah ƙazamta guda biyu su ne bauli da bayan gari bauli da bayan gari hadisi ingantacce annabi rahama yake cewa sallah babu sallah ga wanda aka kawo mu abinci kenan yake so ya ce na jin yunwa ko kuma ga wanda ƙazamta guda biyu suke ɗunguje shi suna kokowa da su su ne bauli da mi da bayan gari kenan duk mutumin da ke jin bayan gari ko bauli to ya je ya yo su ya taho dan yau da gobe in mutum na rike su to sai an yi banna zai bata sallar shi ka gani kenan bai dace ba ita kuma bai koda bai bata sallar ba to kuma za a hidda mai natsuwa kana cikin sallah kana mace kana so kai hitsari ko kana so kai bayan gari kaga ba za ka samu natsuwa ba to don haka addinin mu addini ne mai daɗin addini addini ne wanda baya da wahala addini ne mai sauki sai aka ce in je in biyo bukata ta kan nan in zo in Allah in sallah kan na rada abu na goma daga cikin makaruhatus sala shine har yanzu cikin wannan hadisi din shine mutum na jin yunwa kuma gashi an kawo abinci malamai suka ce tabbas in ba cin abinci ba zai samu natsuwa yin sallah ba to shine ga lokacin nan sai mi sai ya ci abincin ai shine ba haushe ke cewa abincin abinci ya yi sallah ainihi ba haka ake ni ba ainihin da cewa in mutum na da bukatar cin abinci gashi kuma an kawo to tsaya ya ci amma mutum bai da bukata yana ya haƙuri sai ya sallar shi daga baya sai ya ci abincin wannan shine a takaice bayani bisa kan makaruhatu sala a wanda nace suna da dama amma a takaice in dai muna zuwa makaranta waɗansu ma sai mu ƙara sani mu ƙara ina roƙon Allah mu rayo ku albarka Allah gafarta mu zunuban mu duka Allah kyautata ƙarshen mu gaba ɗaya Allah ruwa mu asiri duniya mu da lahira Allah ruwa mu asiri ranar mutuwan mu da ranar wankan gawa da rayuwar kabari da ke jiranmu Allah sa mu ta cikin aminci da kwanciyar hankali Allah ka yi gafara da jin kai ga dukkan iyayen da suka rasu da ƴan uwanmu da malaman da dukkan musulmai gaba ɗaya suka sa Allah ka gafarta musu ɗayanmu da ɗayan musulmai Allah ka shirya maza da mata Allah ka shaida ɗayan musulmai ka sa su amfane mu duniya da lahira masu neman baka da brevet da certificate bana gaugaki shekara Allah sa su dace haka mata da ƴan mata da ba su da armi Allah ka ba su mazaje masu albarka mazan ma da ba su da armi Allah ka ba su mata masu albarka wanda sun yi armi har yanzu ba su da 'ya'ya Allah ka rasa sa'a masu albarka Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lahiya a ƙasam Allah ka tsare ƙasam da tsarewarka Allah ka mu ƙarshen fitinoni da muke cikin su Allah ka tona asirin duk masu tada mu hankali ya Allah Allah ka maida masa sharrin su da makircin su shugabannin mu tun daga shugaban ƙasa har ƙasar su Allah ka taimaka musu ga abin da zai zamanto alkhairi gare mu alkhairi ga addinin mu alkhairi ga ci gaban ƙasar mu Allah muna roƙonka taimaka ma jami'an tsaron mu Allah kasance ta da su Allah ka tsare su ya Allah ya Allah ka sa mu rayuwar albarka yan kaso mu maye mai da kan kanana ka sa mu kasuwancin su albarka wanda cikin su suka durkushe Allah ka tada su wanda suka kare Allah ka dora su wanda kaso su ta mutu Allah ka raya ta masu jin daɗin kaso su Allah ka sa su ƙara jin daɗin ta Allah muna roƙonka ka nuna mamu wannan wata da ke gaban mu na Ramadan Allah ubangiji ka sa mu rayuwar albarka Allah ka yassere mu azumta shi kuma Allah ka yassere mu kowa abin yin azumi azumi gaba daya Allah ka arzika mu arziki mai yawa mai albarka ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki mai yawa mai albarka eh jihar mu ta maradi Allah ka buɗe ka ƙara buɗe kohin arzikin da aka sani da Allah ka kawo hada hada kasuwancin da da da ya kubce mata ya Allah da ma sauran jihohi gaba daya Allah ka roha mu asiri duniya da lahira akwai yan uwa da ke bara addu'a suna da yawa Allah ka san su Allah ka biya mu kowa bukata ta alkhairi akwai mabuwan da aka kama Allah ka sa a fitar da su kuma Allah ka sa su ce su Allah ka tseratar da su gaba daya Allah kawo mu karshen kidnapping da yan boko haram da yan dukkan bindiga masu tada mu hankali Allah kawo karshen su ya Allah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka